بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوة أولا يمتشينا الخميس شابقوي قوة رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu a jiya mun tsaya mun tsaya aya ta 62 a cikin suratul zumar yau za mu tashi aya ta 63 mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا والأرض جميعا قبضت قب قب قبضت وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ce lahu maqalidus samawati wal ard mabudayya na sammai da kasai lahu na shi ne shi kadai Allah madaukakin sarki walladhina kafaru bi ayati Allah wanda suka kafirce mu ayoyin Allah ulaika humul khasirun to waɗannan sune wanda suka yi khasara qul kace musu afa ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun yanzu da wani Allah ne kuke forona in bauta ma ya ku taron jahilai walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik Allah ce tabbat an yi wahayi zuwa gare ka ya kai ma'aikin Allah wa ila alladhina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga wanda suka gabace ka na manzanni da annabawa cewa ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada bautar shi da wani la in asharakta da dai a ce za ka yi shirka ya kai manzan Allah ka haɗa bautar Allah da wani la ya haɓatan na amaluka tabbat da aikinka ya ruguje ya lalace wala takunan na minal khasirin kuma tabbat za ka kasancewa cikin wanda suka yi khasara gobe kiyama wannan ayoyin suna tabbatar da tauhidin Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki kuma suna tabbatar da cewa lalle duk wanda ya shirka da Allah Allah ba zai daga masa kafa ba koma wane ne shi ko da dai annabi ne daga cikin annabawa dan da kaga kafaran makka ne suka so manzon Allah ya bauta ma allolinsu a wani lokaci su ma za su yarda su bauta ma Allah shi a wani lokaci sai Allah ya ce ka ce musu afa ghayrallahi ta'muruni a'budu yanzu da wani Allah ne kuke furuna na bauta masa ayyuhal jahiluna ya ku taron jahilai wanda ba san abin da kuke yi ba in daina bautan Allah in zo in bauta ma wani wanda ba Allah ba walaqad uhiya ilayka sai Allah ya ce to kuma tabbat an yi wahayi zuwa gare ka kai manzon Allah wa ila alladhina min qablika an yi wahayi zuwa ga wanda suka gabace ka na annabawa cewa a bauta ma Allah shi kadai duk wahayin da Allah ya zuwa ga annabawa da manzanni ga kahinka da kai kuma abinda Allah ke wasici zuwa gare shi ko zuwa gare su su duka annabawan da manzannin abota mu Allah shi kadai kar a mishi kishiya wurin bauta kuma kai annabi da za ka yi shirka da za ka haɗa bautar Allah da wani da Allah zai rugwaza da aikin da ka yi kuma sannan za ka kasancewa cikin wanda suka yi hasara gobe kiyama a ga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ɗaya ba zai taɓa yin shirka da Allah maɗaukakin sarki ba amma wai da hakan zai kasance da wannan shine sakamakon annabi gobe kiyama in hakan ya zamanto wannan zancen ana washe hashi zuwa ga annabi shugaban halitta gaba ɗaya duk da an san ba zai yi ba kaga mu mu kama jikin mu mun babu aula kuma zance ne da ake fuskantar da shi zuwa ga annabi amma ana nihin ɗaiɗaikun al'ummarsa cewa kar kuskura kun shirka da Allah duk wanda ya shirka da Allah zai waye gari gobe kiyama baya da lada ko ɗaya aikinsa ya ruguje kuma zai kasance cikin wanda suka taɓe suka yi hasara haka Allah ya tara annabawa da manzanni gaba daya ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu yasna'u da dai a ce manzannin nan gaba dayan su za su yi shirka da Allah da duk abin da suka kasance suna yi na aiki da bauta a gidan duniya da ya ruguje ya lalace gobe kiyama Allah ka kare mu daga barin shirka balillaha fa'bud Allah ce bal ba haka ba Allah shi kadai zaka bauta ma wa kun minash shakirin ka kasance kuma cikin masu godiya ga Allah akan ni'imomin da ya a gare ka daban-daban wa ma qadarullaha haqqa qadrihi su kafare da suke yin shirka da Allah suna raƙan wani a madadin Allah sai Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ai ba su girmama Allah ba haqqa qadrihi mafi cancanta girmasa girmamasa wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah ita ƙasa gaba ɗayan tafa za ta shiga cikin damkar Allah maɗaukakin sarki gobe kiyama wasamawatu matuyatun bi yaminihi samman nan gaba ɗaya da girman su da yalwarsu za a nannade su a cikin damar ubangiji subhanahu wata'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki dangane da abin da suke yin shirka da shi aga kafarai ba su san girman Allah ba ba su ba Allah girman shi mafi cancanta girma inda sun ba Allah girma da kima da cancanta shi ta girma da ba su hada shi da wani ba'arun bauta tunda girman Allah yana nuna Allah maɗaukakin sarki gobe zai danki ƙasa duk irin yadda take da faɗi da yalwa a cikin hannunsa ƙasa gaba ɗayanta kenan guda bakwai sannan sammai guda bakwai ma Allah zai naɗiɗiye su ya riƙe su da damar shi gaba ɗaya sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai kwashe sauran halittun duka a hannunsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hakan ko ya tabbatar da hakan ta hanyar ba da labarin ɗaya daga cikin Yahudawa wata ran da ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi a cikin littafin ma an ce kaza da kaza Allah zai ɗauki ƙasa Allah zai ɗauki kaza duka ga hannayen shi annabi da yariya yayi mulmushi dan gaskata wannan bai Yahudi game da abin da ya faɗa sannan annabi ya karanto wannan aya وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سأل الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ونفخ في الصور sannan za a yi busa fi suri a cikin ƙaho za a kori mala'ika shine mala'ika israfil da cewa ya busa ƙaho wanda tunda Allah ya halicci mala'ika israfil yana rike da ƙaho yana jira cewa a busa kawai Allah na bashi umarni zai busa ونفخ في الصور za a yi busa a cikin ƙaho idan aka yi wannan busan fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk wanda ke cikin sammai na halittun Allah da duk wanda ke cikin ƙasai na halittun Allah gaba ɗayansu za su faɗi su mutu illa man sha Allah sai fa wanda Allah ya so ya wanzu a wannan lokacin ba zai mutu ba wani ne wanda Allah ya so malamai kowa ya kokarin ya ambaci wani daga cikin wasu halittu ya ce shine zai yi saura kamar yadda wasu malamai suka ce mala'ika jibril da mika'il da israfil a wannan lokacin su za su yi saura kaɗai ba su mutu ba a cikin halittun allah amma dai gaskiya babu wani dalili nassi sarihi na qur'ani ko sunna ta ma'aiki da ta nuna wannan mala'ikun ne za su yi saura allah ne kaɗai ya bar makan shi sanin suwa za su yi saura bayan mutuwar gaba ɗayan halittun allah thumma nufikha fihi ukhra sannan sai a yi busa cikin wannan kafan wata busar ta daban fa'idahun ƙiyamun yan zurun sai ga mutane ko halittu gaba ɗaya ƙiyamun suna tsaye yan zurun suna kallon sha'ani da lamari na tashin alƙiyam yanan busa biyu ce busa ta farko busar da dukkan halittu za su mutu sannan busa ta biyu dukkan halittu za su tashi ransu ya dawo su fito daga cikin ƙabarbaransu wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha sannan ƙasa ana nihin ƙasa kenan ƙasan mahshar inda za a tara mutane domin yi musu hisabi ƙasa za ta kwashi haske ta haskaka da hasken ubangijinta wa wudi alkitab sannan sai a zo a ajiye littafi abinda ake nihi da littafi nan sakamakon kowa wanda ke rubuce a cikin littafinsa gobe kiyama waji abin nabiyin sai a zo da annabawa wa shuhada'i da masu ba da shaida wa qudiya bainahum sai a yi hukunci tsakankanin mutane ko a yi hukunci tsakankanin halittu bil haqqi da gaskiya wa hum la yuzlamun su kan ba abin a zalunce su bane gobe kiyama ba wani wanda za a zalunta ko da daidai da misqala dharratin wa fiyat kullu nafsin ma kasabat wa huwa a'lamu bima yaf'alun sannan wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat kowace rai sai a sakanya mata ko a cika mata abin da ta kai tana aikatawa wa huwa a'lamu bima yaf'alun sannan kuma Allah shine mafi sani game da abin da mutane suke aikatawa ko halittu suke aikatawa a gidan duniya za a ma kowa hisabi za a ma kowa sakamako ba za a zalunci kowa ba za a ba kowa haƙin shi hukunci da ke cike da adalci na Allah madaukakin sarki kuma Allah masani ne game da dukkan abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا za a koro wanda suka kafirce ma Allah ya zuwa yutar jahannama zumaran ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a za a sawo su gaba mala'iku na kore da su ana ta ana zungura su ana hantara su an kora su za su nufa ta wuta jahannama hatta idza ja'uha har sai sun zo gabga su ga wutar jahannama futihat abwabuha a wannan lokacin za a bude kofofin jahannama bana wutar jahannama tana ci tana ruruwa ba za a taɓa buɗe ta ba sai ma'abotan shigar da sun zo sannan a buɗe ta suna tsatsai za a buɗe ƙofofin jahannama wa qala lahum khazanatuha a wannan lokacin masu tsaron gidan wuta za su ce da kafirai alam ya'tikum rusulun minkum shin wai dama manzanni daga gare ku ba su je muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna gargadinku na haduwa da wannan yinin naku na yau ƙalubala sai su ce e tabbat mala'iku an tura mana manzanni sun je mana da sako sun gargade mu game da haduwanmu da wannan rana ta yau walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalma ta azaba Allah ta rage ta tabbata ga kafirai yau ba mu da makawa ba mu da mafita wuta ce za mu shiga qila bayan sun gama wannan zancen qila sai a ce da su udkhulu abawaba jahannama khalidina fiha ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta ba za ku fita ba har abada fa bi'sa mathwal mutakabbirin cir ya munana makoman masu yin girman kai suna kin karɓar gaskiya bayan ta bayyana gare su sai Allah ya ce وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا Mm.
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين Mm.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجن من الجنة حيث نشاء مم.
فنعم أجر العاملين Mm.
وترى الملائكة هامين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين wasiƙar ladina ta rabbahum ilal jannati zumara wanda suka yi imani da Allah suka ji tsoron ubangijinsu su ma za a sawo su gaba ana masu rakiyarsu ana girmama su zuwa gidan aljanna su ma ƙungiya-ƙungiya tawaga-tawaga jama'a-jama'a hatta idza ja'uha har sai sun zo bakin aljanna ga su ga ita wa futihat abawabuha sannan an bude kofofinta wa qala lahum khazanatuha sai masu tsaron gidan aljanna su ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku taibtum ma dallan masabkinku kun huta kun rabauta fadkhuluha ku shiga aljanna khalidin kuna masu dawwama a cikinta ba za ku taba fita ba har abada wa qalu alhamdulillah su kuma yan aljanna a lokacin sai su ce godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki alladhi sadaqana wa'dahu wanda ya gaskata mana alkawalinsa wa awrathana al-arda ya gadar mana gidan aljanna shine al-arda natabawwa'u min aljannati haythu nasha za mu yi abin da muka ga dama a cikin gidan aljanna makai mu kawo a cikin gidan aljanna mi abin da muke so a cikin shi fa ni'ma ajrul amilin ma ladan masu aiki kenan wa taral mala'ikata hafina min hawlil arsh zaka ga mala'iku hafina min hawlil arsh suna zagaye da al'arshin ubangiji yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi da godiya ga ubangijinsu wa qudiya bainahum bil haqq su kuma mutane an zartar da hukunci sakankanin su da gaske wa qila alhamdulillahi rabbil alamin za a ci godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wannan shine karshen suratu zumar suratu zumar za mu shiga a cikin suratu ghafir suratu ghafir makkiya ce babu sabani tsakankanin malamai game da kasancewar ta makkiya tana dauke da ayoyi 85 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقال للتوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ولا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
Allah madaukakin sarki ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim sabkakken littafi ne min Allah daga Allah madaukakin sarki al-aziz mabwayin sarkin da babu abin da ke gagara shi al-alim masani cikin dukkan ababen da yake aiwatarwa ghafiriz dhanbi mai gafarta zunubai wa qabilit tawbi wa qabilit tawbi mai karban tuban masu tuba shadidul iqab matsanancin azaba bittauli mai yalwa mai kuma wadata la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi kadai ilaihil masir zuwa gare shi ne makomako gaba ɗayan halittu duka ma yujadilu fi ayatin lahi babu wani wanda ke musu da jayayya domin ƙaryata ayoyin Allah illallazi na kafaru sai wanda suka kafirta fala ya gharurka taqallubuhum fil bilad dan haka kai ya rude ka kai kawansu fil bilad a cikin gari annan magana ana wajhata ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa alqur'ani littahi ne sabkake daga wurin shi domin ƙaryata masu cewa ai sihiri ne ko kuma bokanci ne ko asatirul awwalina naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila Allah sai ya kare ta su duka yace littahi ne sabkake daga wurin shi shi Allah madaukakin sarki sannan Allah ya nuna baiwar shi da tausayin shi da jin kan shi akan halittun shi balle ma masu komawa zuwa gare shi da yadda kuka yi laifi da yadda kuka yi abin da bai kamata ba ku tuna Allah madaukakin sarki ghafirudh dhanbi ne mai gafarta dukkan zunubai ne wa qabilit taubi mai karban dukkan tuba ne matukar mutum zai koma ga Allah ya tuba akan ababen da yake aikata wanda su dace ba to Allah na marhaban da shi zai karbi tuban shi ya yafe masa kurakuran shi kar ku manta kuma a lokaci guda shadidul iqab Allah kuma mai tsananin azaba ne shi yasa kullun sai ka rika hange da wannan al'amuran guda biyu ka rika sa rai wurin rahama Allah da tausayin shi yayin da kai kuskure zai karbe ka kuma ka dinga jin tsoro a lokaci guda cewa Allah nan mai tsananin azaba ne zai iya kama ka akan laifin da kake aikatawa hakan zai sa ka zaman to tsakatsakiya baka yi sakaki ba kuma baka yanke tsammani ba game da rahama ubangijinka kar ka rike kullun cewa Allah mai gafara ne sai ka dinga laifi da an ce maka wani abin nan bai dace sai ka ce ya Allah mai yawan gafara ne saboda ya ce ghafir dhanbi wa qabilut tawb sai ya ce eh ya ce haka amma amma karkamanci kuma ya ce shadidul iqabi da tauli an gane mai tsananin azaba ne mai tsananin ukuba ne idan ya kama wanda yake yin abin da bai dace ba kenan sai ka kiyaye in kai laifi ka tuba Allah mai karɓar tuba ne amma kar ka ɗauke shi ɗabi'a ka kana sa ran cewa Allah zai yahe maka ko da yaushe hakan sai ya sa ka yi sakaki game da al'amarin ubangiji har ka je ka hallaka kuma kar ya zamanto ka sa yanke tsammani a cikin zuciyarka na cewa kullum abin da kake ma Allah hange shi shine mai tsananin azaba ne zai kama ka ne ba zai maka rahama ba hakan zai gadar maka da yanke tsammani game da rahama ubangiji wanda so ake ka tsaya tsaka tsakiya kana jin tsoron azabar Allah kuma kana sarar rahama shi daga wurin shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wata rana isko wani mutum yana cikin magagin mutuwa tsoron kiris ya mutu sai annabi ya ce mishi ya kake samun kanka yanzu ya halinka yake sai ya ce wallahi tsakankanin tsoro da sarar rahama ubangiji sai annabi ya ce ai babu wani bawan da zai samu kanshi a cikin halin da kake a yanzu na barin duniya kuma ya kasance yana sa ran wani abu wurin Allah sai Allah ya bashi wannan abu kuma ya kasance yana jin tsoron wani abu a wurin Allah sai Allah ya kare shi da wannan abu yana a lokaci guda kana mai sa rai a lokaci guda kana jin tsoron ubangiji ma yujadilu fi ayatillah duk wanda babu wani wanda zaka ga yana jayayya yana musu na ƙarya da da jiji da kai da girman kai game da ayoyin Allah sai wanda suka kafirce mu Allah sai aka ce mu annabi to fala yaghrurka karka rudu kasu rude ka taqallubuhum fil bilad kai kawo da suke a cikin gari yan kasuwa ne masu hali ne masu abin duniya ne masu jin daɗi ne tunda dai suka kafirce mu Allah suna musu game da ayoyin shi hakan da suke a cikin gari na moriya da jin daɗi kar ya rude ka Allah na musu shigo shigo ba zirhi ne dirrar da ya damke su za su gane cewa ba su da wayo sai Allah ce kazzabat qablahum qaumun nuh kazzabat qablahum ai gabanin su ma mutanen annabi nuh sun karyata manzannin su wal ahzab min ba'dihim haka al ahzab kungiyoyi da dama da suka gabata bayan mutanen annabi nuh su ma sun karyatar da manzannin su wa hammat kullu ummatin bi rasulihim kowace al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata bayan ƙaryata manzanninsu da suka yi sai suka yi yunƙuri na yin makirci akan manzanninsu liya'khudhuhu domin su kama wannan manzon ko su bautatar da shi ko su walakantar da shi ko su kashe shi wajadalu bil batil kuma zaka ga suna musu suna jayayya da ƙarya liyudhidu bihi al haqq domin su rinjayi gaskiya da ƙarya fa akhadhtuhum Allah ce sai na damke su da azaba fa kaifa kana iqab yaya narkon azaba ta ya kasance a gare su وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا حكني وشكا بابو تا تبت كلمة الله قواند سكا كافر جمشي أنهم أصحاب النار شي وسو تبت ما أبو تشغى جدا متن سي الله شي الذين يقلبون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ربنا وادخلهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Allah ce allazina yahmiluna al'arsh waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah su ne mala'ikun shi subhanahu wa ta'ala al'arsh kuma gado ne na bunƙasa na bulki na Allah maɗaukakin sarki wanda babu wanda ya san yadda sifar shi take sai Allah kaɗai maɗaukakin sarki wa man haulahu da wanda suke gefen shi kenan mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Allah wa man haulahu da mala'ikun da suke gaba ko gefen al'arshin Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi suna tsarkake Allah madaukakin sarki da duk wani abin da bai dace da shi ba bihamdi rabbihim kuma suna yin godiya ga ubangijin su madaukakin sarki wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani da Allah madaukakin sarki wa yastaghfiruna lil ladina amanu sannan kuma suna neman gafara Allah ga wanda suka yi imani a gashi mala'ikun Allah madaukakin sarki masu doke da al'arshin Allah wanda babu wanda ya san adadinsu sai Allah sannan da wanda suke gefen al'arshi na mala'ikun Allah da su ma babu wanda ya san adadinsu sai Allah kullun tasbihi suke yi ma Allah subhanallahi walhamdulillah kullun suna girmama Allah suna tasbihi ga Allah madaukakin sarki sannan sun yi imani da Allah madaukakin sarki kuma kullun sukan nema ma bayin Allah masu imani gafar Allah madaukakin sarki suna masu cewa rabbana ya ubangijinmu wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ka yalwaci komi ta fuskar rahama kuma ilmin kama ya yalwaci komi da komi rahamarka ta ga mai komi da komi ta yalwaci komi da komi haka ilimin kama ya ga mai komi ya yalwaci komi da komi faghfir lil ladina tabu yi gafara ga wanda suka tuba wattaba'u sabilika sannan suka bi hanyarka wa qihim azabal jahim ya Allah tsare su kare su daga azabar wutar jahannama rabbana sai su ce su mala'ikun nan rabbana ya ubangijinmu wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum shigar da su aljannaka wannan aljannar da kai musu alkawalinta wa man salaha min aba'ihim haka ma shigar da wanda suke da nagarta daga cikin ma'aifansu da suka haife su wa azwajihim ya Allah shigar da matayensu tare da su a cikin gidan aljanna wa dhurriyyatihim Allah shigar da su tare da su a cikin gidan aljanna innaka antal azizul hakim lalle Allah kai al azizu ne mabuwayin sarki ne al hakim ne kuma mai hikima ne subhanahu wataala wannan ita ce addu'a da mala'iku suke yi wa masu imani kullun a wurin Allah madaukakin sarki Allah samu a cikin su haga babu abin da ya kai girman ni'ima ya kasance kai ka shiga aljanna bayan ka shiga aljanna ka samu ma'aifan da suka aihe ka suna ciki sannan matayen ka da ka rayu da su gidan duniya suna ciki sannan ƴaƴan da ka aifa a gidan duniya ka same su kuna ciki babu wata ni'ima da ta kai haka to kullum mala'ikun nan abinda suke roƙon Allah kenan cewa matayen ka da iyayen ka da ƴaƴan ka da da sauran ƴan uwanka a cikin gidan aljanna wa qihimus sayyi'a ya Allah qihimus sayyi'a kare su ka tsare su dangane da abkama manya-manyan laifi ko abin da bai dace ba wa man taqis sayyi'at duk wanda ya nisanci laifi da abin da bai dace ba na saban Allah yawma idin a wannan rana ta tashi alqiyama faqad rahimtahu haqiqan Allah ka shi kanshi Allah ka yi masa rahama wa dhalika huwa al-fawz al-azim kuma lalle yin hakan rabo ne mai girma a ce mutum na nisanta saboda abin da bai dace ba a rayuwar shi innal ladina kafaru إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير
Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki yuna dauna za a kira su gobe kiyama a ce da su la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum lalle yau fushin Allah a gare ku dan al maqtu shine kololuwan fushi da azaba yau za a ce da su Allah yana yin fushi da ku mafi girman fushi sama da yadda kuke jin bakin ciki da damuwa a gare ku iz tud'auna ila al-iman fatakfurun yayin da ake kiran ku zuwa ga ku yi imani fatakfurun sai kuke kafircewa qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu amatta nathnatayn ka kashe musu biyu kisa na farko shine kafin abu samu sarai suna dugun mani a cikin cikin mahaifansu kisa na biyu bayan sun fito sun rayu a duniya sai Allah ya karɓi rayuwarsu wa ahyaita nas amatta nathnatayn e ka kashe musu biyu kenan kisa na farko shine kisa kafin abu samu sarai a wannan lokacin ai ba su da rai amma suna matsayin dugun mani a cikin cikin mahaifansu sannan Allah ya kashe su bayan sun fito a gidan duniya wa ahyaita nathnatayn sannan ka raya mu rayuwa su biyu ka raya mu gidan duniya kuma gashi yau ka raya mu bayan mun mutu mun fito daga cikin makabartayya mu kenan fa atarafna bi dhunubina ya Allah mun yi i'tirafi mun yarda mun yi laifi mun tabbatar da zanubanmu haka nan ne ba mu kyauta ba fa hal ila khurujin min sabil shin wai akwai wata hanya da za ta samu mu samu damar mu fita mu koma gidan duniya akwai wata mafita akwai wata damar da za ta sa mu fito daga gidan wuta mu koma duniya don mu gyara mu aikin alkhairi zalika bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartu wannan sakamakon da aka muku na azaba wannan abin da ya same ku na bakin ciki da damuwa har kuna neman a fito da ku gidan wuta ya tabbata ne a gare ku bi annahu al'amarin ya kasance ne idza du'iya Allahu wahdahu idan aka kira Allah shi kadai a gidan duniya kafartum sai ku kafirce mu hakan ku ki wa in yushrak bihi idan ku aka yi shirka da shi aka bauta ma wani shi wanda ba shi ba tu'minu sai ku yarda da hakan فالحكم لله العلي الكبير شي يسا يو حكمci na Allah ne shi kadai al-aliyu madaukakin sarki al-kabir kuma Allah mai girma idan ba ku da dama a fitar da ku daga wuta a maida ku duniya sakamakon ku shine gidan wuta kasancewa ku a duniya an kira ku kuka kiya kuka yarda da shirka shi yasa ku bar neman ma a fitar da ku gidan wuta za ku dawoma ne a cikin ta wa huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي, يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار huwa alladhi yuriikum ayatihi lalle Allah shine ke nuna muku ayoyin shi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa kuma yana sabkar muku arziki daga sama wama yatadhakkaru illa man yunib amma ba mai dokar wa'azi ya gargadu ya fahimci hakan illa man yunib sai mai komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki fad'u Allah kira Allah shi kadai bauta ma Allah shi kadai mukhlisina lahu din kana mai kebance shi da addini shi kadai karka hada shi da wani shi wurin bauta walau karihal kafirun ko da ko kafirai ba sa san haka rafi'ud daraja Allah shi ke ɗaukaka darajoji dhul arshi ma'abucin al'arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi shi ke jefa wahayi ko shi ke aika wahayi min amrihi daga al'amarinsa alaman ya sha ga wanda yake so min ibadihi daga cikin bayan shi ma'ana shi ke zaɓen annabi shi ke zaɓen manzo ya tura wahayi zuwa gare shi liyun zira yau matalak don manzan nan ya yi gargaɗi game da ranar tashin alkiyama ya sanar da ku ku yi ƙoƙari ku tanadi guziri da abin da zai kiyaye ku game da haɗarin da ke cikin ranar tashin alkiyama yau mahun barizu a wannan yinin hum su kafirai barizuna za su bayyana karar gobe kiyama ga sunan a gaban kowa fili kiri da musu la yakhfa ala allahi minhum shay babu wani daga cikin su wanda zai boye ma Allah madaukakin sarki shi yasa Allah zai ce limanil mulkul yau Allah zai yi tambaya ya ce a yau wake da mulki mulkin yau nawa ne ne sai Allah ya bashi kanshi amsa da kanshi ya ce lillahi alwahid alqahar yau mulki na Allah ne shi kadai alwahid madayancin sarki alqahar Allah mai rinjayi al-yawma tujza haka a yau tujza kullu nafsin bima kasabat za a sakan yama kowace rai bima kasabat da abinda hannunta ta aikata a gidan duniya la zulmal yau a yau babu zalunci ba za a zalunci kowa ba inna allaha sari'ul hisab lalle Allah madaukakin sarki mai gaggauta mai gaggauta hisabi ne gobe kiyama wa anzirhum ka gargade su ya kai manzon Allah ja kunnan su yawmal azifa ranar mai gaggautarwa ita ce ranar tashi alkiyama izil qulubu ladal hanajiri kadhimin ranar da zukata za su kasance daidai makoshi suna kwashe da bakin ciki saboda tsoro da firgici da tashi hankali zuciya za ta bar wurinta ta kuma wurin makoshi tare da bakin ciki da damuwa da kunci malil zalimin min hamim a yau azzalimai ba su da wani masoyi wala shafi'in ko wani wanda zai ceton su yuta da za a shurare shi ko kuma a amsa mishi ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah madaukakin sarki ya san ha'inci na kallo irin kallo na dabara da za ka yi amfani da shi don ka hango wani abin da Allah ya haramta maka to Allah ya san irin wannan kallon yana kallon ka zai sa kan ya maka da shi wa ma tukhfi sudur haka Allah ya san abinda zuciya take boyewa tana tattaunawa da shi a boye wallahu yaqdi bil haqq lalle Allah ke yin hukunci da gaskiya walladhina yad'una min dunihi duk wani wanda ake kira kuma bayan Allah la yaqduna bi shay ba sa yin hukunci da komai a wannan ranar su ba kowa bane ba inna Allah huwa samiul alim lalle Allah huwa samiu shine mai ji al-basir ashe ko هو السميع البصير اللي الله شيني ميجي البصير كما الله نيمي غني سي الله يجي أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله
yasiru fil ard shin wai su kafaran makka ba su yi tafiya a doron ƙasa ba ne ba fayanzuru su duba su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen wanda suka gabace su ya kasance na wanda suka kafarce mu annabawan su da manzon su shin ba za su yi tahiya a doron ƙasa ba su ga alamomi da za su nuna musu cewa lalle Allah ya rusa ya azabtar da wanda suka karyata manzanninsu kafin su ya kamata a ce hakan ya zame musu izina da abin ɗaukar wa'azi kanu a shadda minhum kowa su wanda suka gabaci kafaran makka da suka kangare ma manzanninsu sun kasance su ne mafiya ƙarhi saboda kafaran makka na yanzu wa atharan fil ard kuma sun yi su gurabai da kuma athar a doron ƙasa ta fuskar gine-gine da fuskar ci gaba da tattalin arziki sun fi kafaran makka fa akhadahumullahu bi dhunubihim duk da haka da suka kangare ma Allah suka kafirce ma manzannin shi sai Allah ya kama su da zanuban su ya musu azaba wama kana lahum min Allah min waq bai kasance ba da su game da Allah madaukakin sarki wani mai bada kariya ko mai kiyayewa kenan lokacin da Allah ya tashi azabtar da su babu wani wanda zai ba su kariya game da azaba Allah zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat hakan ya faru a gare su ne kasancewan manzanninsu suna zo musu da hujjoji fa kafaru su kuma sai suka kafirce wannan hujjojin fa akhadhahumullah Allah sai ya kama su da azaba innahu lalle Allah madaukakin sarki qawiyyun mai karfin gaske ne shadidun iqab kuma mai tsananin azaba ne kenan kafaran makka kar ku rudu da kafircin ku da kyangare ma manzan Allah ku ga abin da Allah yamma wanda suka gabace ku wanda sun fi ku ƙarhi sun fi ku tattalin arziki amma duk da haka da suka ƙaryata annabawansu da manzanninsu Allah ya kama su ya musu azaba sakamakon hakan da suka yi kuma ku kiyaye kar irin abin da ya same su kuma ya same ku ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ولقد أرسلنا موسى إلى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الله يجي حقيقة من تورى النبي موسى بآياتنا da ayoyin su ne mu'jiza da Allah ya bashi wa sultanin mubin da hujja bayyananna ila fir'auna zuwa ga fir'aun wa hamana da hamana wa qaruna da qarun fa qalu gaba ɗayansu sai suka ce da annabi Musa sahirun mai sihiri ne kazzabun makareci bayan ya zo musu da hujjoji bayan ya zo musu da dalilai da mu'jiza a wurin Allah gaba ɗaya suka kisi imani da shi ƙarshe ma suka ce boka ne mai sihiri ne shi sannan kuma suka ce shi ma makareci falamma ja'ahum bil haqqi min indina lokacin da ya zo musu da gaskiya daga gare mu qalu sai suka ce uqtulu abana alladhina amanu ma'a ku kashe ƴaƴa maza na wanda suka yi imani tare da annabi Musa wastahyu nisa'ahum kurayar da matayensu su kar ku kashe su وما كيد فرعون وما كيد الكافرين الا في ضلال اي كيدن كافري da makircin su ba komai bane ba illa cikin bata ne da lalaci bimana annabi Musa ya zo ma fir'aun da hujjoji da hujjoji bayyanannu da mu'jiza a wurin daga wurin Allah da ke tabbatar da cewa shi manzo ne aikake daga wurin Allah da fir'auna da hamana da qarun duk suka karyata shi karshe ma suka ce abin da ya zo da shi na da'awar cewa shi manzo ne ko annabi duk da hujjojin da dalilai mai shi sihiri ne yake yi kuma ƙarya ce yake ma Allah Allah bai aiko shi lokacin da ya zo musu da gaskiya suka tabbatar da abin gaskiya ne sai suka ce yanzu abin da ya kamata a yi duk wanda suka yi imani da annabi Musa kenan banu Isra'il a kama su a dinga yanka 'ya'yansu maza ana barin 'ya'yansu mata hakan zai sa a raunana su su tashi ba su da ƙarfin da za su iya ba kansu kariya ko da wani yaƙi ko abin da ke kama da haka ya faru shine Allah ce kaidunsu ba komai bane ba sai cikin bata da lalace saboda Allah zai yi maganin kaidun da suke wa qala fir'aun a wannan lokacin sai fir'aun ya ce zaruni aqtulu musa wal yad'u rabba ku barna in kashe annabi musa wal yad'u rabbahu in yaso ya kira ubangijin shi ya masa maganin abin da zan masa in yana ga hakan zai yi inni akhafu an yubaddila dinakum saboda ina jin tsoron annabi Musa ya canza muku addinin ku aw an yuzhira fil ardi fasad ko ko ya bayyana banna da lalaci a doran kasa wannan aya tana nuna ashe daga cikin mutanen fir'auna akwai masu hana shi ya kashe annabi Musa akwai masu bashi shawarar cewa kar ya kashe annabi Musa saboda kashe annabi Musa ba zai amfana masa komai ba kuma hakan zai sa mutane su yarda cewa annabi Musa shike da gaskiya shi yasa ya ce ku bani izini ku bani dama ku bar ni in kashe annabi Musa in ya so ya je ya ga mu ubangijin nashi ubangijin nasa ya masa magani saboda mi yace ina jin tsoron annabi Musa ya baddala muku addinin to haka hanya ta duk makaryata take a doron kasa yau a rayuwa bale rayuwar da muke a yau babu wata kungiya ko wani jagora da ke kiran mutane akan abin da yake so su yi koyi da shi a kai sai kaga yana nuna shi ke kan gaske dan uwan shi ke kan ƙarya ko da ko ƙarya yake ina fatan mun gane ba zai zo ya ce mu al'umma ba shi abin da yake ƙarya ne dan kar ya dan kar ya rasa mabiya zai yi da'awar cewa abin nan da yake shine gaskiya in akwai mai sabanin abin da yake faɗa ya nuna abin da wanda ke faɗa ƙarya ce kamar da kuke gani abin da ke faruwa a yau ƙungiyoyin musulunci nawa ne suna da yawa sun shahara kai ka ce wuta ce akan tuta tana yawo a bayyana su a doron ƙasa kowa daga cikinsu da awa cewa yake niki kan gaskiya dan uwa na ƙarya ce yake duk mai shuraren kafafen yada labarai abinda zai dinga ji ana faɗa kullum kenan wanga malami ya shiga ya tabbatar da wani abu wanga ya shiga ya karyata shi ina fata mun gane wanga ya ce wannan nan ba gaskiya yake ba mutunan banza ne kafiri ne dan bid'a ne wanga shi ma ya shiga mayar mai da martani ya ce shine dan bid'a kuma shine bake bake gan gaskiya bai ma'ana dai babu wani wanda zai shiga ya karyata kanshi kowa ya ban kanshi ina fata mun gane kowa zai nuna shi ke kan daidai to ga fir'auna ma ce abinda nake ji muku tsoro annabi Musa ya canza muku addinin ya canza abin da kasance kuna bauta na iyayenku da kakanninku ya kawo muku wani addinin wanda ba daidai ba wanda ba ke gaskiya ba ko ku ya zo da banna a doron ƙasa to wannan shine sha'anin dan masu kira a yau duniya abu guda zai sa ka fahimce su idan ka gane menene hanyar magabata wurin fahimtar qur'ani da hadisi da aiki da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa al'ummomi za su yawaita za su karkasu a ƙarshen zamani ya ga yahudawa sun karkasu ga kasan da suka karkasu haka kiristoci za su karkasu zuwa kaza ya ce al'ummata za ta karkasu zuwa saba'in da wani abu ya ce dukansu 'yan wuta ne sai ƙungiya ɗaya daga cikinsu suka ce wace ce ƙungiya ɗaya ma'aikin Allah sai annabi ya ce ƙungiyar da take kan abin da nake kai da ni da sahabbaina wannan ƙungiya ita kaɗai za ta tsira daga cikin duk ƙungiyoyin musulunci a yau kungiyar da take kan abin da annabi ke kai da shi da sahabban shi sawa'un sun makansu suna ko ba su makansu suna ba sawa'un mutum ya shiga wata kungiya ko bai shiga ba inda yana kan abin da annabi ke kai da shi da sahabban shi to shi ne mai tsira daga cikin kungiyoyin nan saba'in da wani abu da annabi ya ba da labari ko da an san shi ko ba a san shi ba ko mai girma ne ko makaskanci ne ko ya makanshi suna ko bai makanshi suna ba amma duk wanda suke saba ma annabi suke saba ma tahiyar sahabban manzan Allah duk yadda suka makansu suna mu ne ihya'us sunna wa ihmalul bid'a mu ne alkitabu was sunna mu ne kaza da kaza in dai basu bi annabi ba basu bi sahabban annabi ba wurin karantarwa addini da fahimta alqur'ani da hadisi to wannan sunan ba zai amfana musu komai ba kuma ba su bane na kirkin ina fatan mun gane na kirkin su ne wanda suka bi annabi da sahabbai suka bi ƙur'ani da hadisi bisa ga fahimta annabi da sahabbai sawa'un sun makansu suna ko ba su makansu suna sawa'un an san su ko ba san su yana fatan mun gane sau da a yau ba wanda zai fito ce maka ne makarici ne kowa zai da aushi ki kan daidai dan uwan kan ƙarya ce tana ga fir'auna abin da yake cewa wa qala musa musa da ya ji abin da fir'auna ya ce sai ya ce inni uztu bi rabbi wa rabbikum lalle ni kam na nemi tsaron ubangijina da ubangijinku daga sharrin abin da fir'auna yake nema a gare ni min kulli mutakabbirin daga sharrin dukkan wani mai girman kai mai kin gaskiya la yu'minu bi yawmil hisab wanda baya imani da ranar hisab ita ce ran tashi alqiyam wa qala rajulun mu'min وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب kenan kaga anan fir'auna ya nuna shi ke kan daidai annabi Musa kan kuskure yake addinin su kuma shi ke da nagarta sama da addinin da annabi Musa ya zo da shi wanda kaga gaskiya sabanin abin da fir'auna ya gai shine gaskiya abin da suke kai da su da ayayansu da abin da suke kai kahin annabi Musa ya zo ko shakka babu shine bata abinda annabi Musa ya zo da shi daga wurin ubangijin shi shine gaskiya shine addini da duk wanda ya shi zai samu sakayya a wurin Allah kyakkyawar sakayya ina fatan mun gane kenan kai ma yau karka rudu da kowa duk abinda mutum zai ce maka addini ne to yi kokarin tabbatar maka da dalili a qur'anance ko a sunnance dalili a qur'anance ya jawo maka aya a sunnance ya jawo maka hadisin manzon Allah kuma bayan ya jawo hadisin ma da aya dan yau kowa ma aya yake shayowa kowa ma hadisin yake jawowa kaga qur'ani da hadisi ne ba sa cin karo juna kuma ba sa warware juna kai ka ga ƙarya ka jawo qur'ani da hadisi wanga ma ga gaskiya ya jawo qur'ani da hadisi kaga cikin kubin nan dai akwai makaryaci ko ba haka ba kuma dukan su dai qur'ani da hadisi ka jawo maganin haka sai ka ce ayan nan da ka jawo da hadisin nan da ka jawo gaya mana fahimta abubakar akan wannan aya ko fahimtar usman ko fahimta umar akan wannan aya ko fahimtar magabata na kwarai kayan gurɓacewa al'umma ya suka fahimci wannan ayar da ka shayo hadisin nan da kake tunkaho da shi an riga ka jin shi an yi dirasa a kan shi an yi rubuce-rubuce an karance shi an fahimce shi tun a han a heka da shekara dubu wa'ancan da suka gabata mutanen kirki tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in ya suka fahimci wannan hadisin da ka kawo in ya baka fahimtar su to wannan shine daidai wannan shine gaskiya amma idan ya baka fahimtar shi shi ta saba wa fahimtar mazajen farko yi watsi da fahimtar shi doki fahimtar mazajen farko dan su annabi ya ba su lasisi ya musu garanti yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane da suka rayu a doran kasa karni mutanen da suka yi zamani da ni su wane ne kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace thumma alladhina yalunahum sannan wanda suka biyo bayan su su ne tabi'ai almajiran sahabbai kenan thumma alladhina yalunahum sannan wanda suka biyo bayan su su ne almajiran tabi'ai kenan su ne tabi'ut tabi'in kenan shekara 300 su ne annabi ya ba su tazkiya ya tsarkake su yace su ne mafi alkhairin al'umma a doron kasa ba wanda zai fi su fahimta addini duk wanda ya fi su fahimta addini ko ya kawo ta fahimtar da ta saba ma tasu to ya bata ba kan daidai yake ba ba wanda zai saba musu sai wanda ya fandare ma hanya shi yasa duk abin da kuke yi a yau ku kama da dalili a cikin shekara 300 kafin wanga lokacin da muke ciki shekarun nan 300 wanda annabi ya ba su tazkiya ya yabe su ya nuna cewa su ne mafi alherin al'umma ya suka fahimci wannan ayat da ka jawo kana kokarin tabbatar da kaza su ya saka fahimce ta misali sai su ce addu'ar da ake bayan sallah na cewa a karanto salati kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza da sifa ta jama'a sai su ce ya Allah ya ce fa idza faragta fansab idan ka gama sallah ka kafa a inda kake wa ila rabbika fargab kuma ka roki ubangijinka kana mai kwaɗayin abin da ke wurin shi sai wannan dalili ne da ke nuna idan aka gama sallah liman zai iya wayoyo ce ku karanto salati kaza ku karanto kaza ku karanto kaza ku karanto kaza sai in ce eh naji ai ba garama bace ba ku musu ko jayayya wannan ayar dai annabi aka sauko ma ita kuma na tabbata yayi aiki da ita kuma ya fahimce ta sama da yadda kai ka fahimce ta sannan sahabban annabi suna nan ta sabka sun ji ta da dumudumin ta daga bakin annabi sun riga kowa jin ta kuma sun riga kowa aiki da ita ya suka fahimce ta ya suka yi aiki da ita sun yi yadda ka yi dole yi shuru in ya ce sun yi sai a ce kawo mana inda suka yi ba su yi ba ya aka yi kai kai da su waye fahimta aya in ya ce su su sun yi shi fahimta aya sai mu ce to alhamdulillah wadatu da abin da suka yi kai kamar abin da kake yi na bid'a in ya ce ya fi su fahimta aya sai mu ce to yanzu zance ba namu bane ba kai hauka kake kawai kawai shirme ne kake kenan to duk komi ma da haka zaka da miki wanda ke aikin banza wanda ke kafa mutane akan hanyar banza wai abin nan da kake yi menene dalili sai ce aya kasa abin nan da kuke yi sadaka kwana arba'in bayan an mutu da ta kwana uku bayan an mutu da ta kwana kaza bayan an mutu ta shekara menene dalilin ku sai su jawo maka gaman ma'ayar da ta ce ayi sadaka daga ce eh lalle a fahimta aya an gane cewa Allah ya ce ayi sadaka to amma kwana 40 da kuke ku taru a zo ayi sadakar nan da sifan nan wannan aya ka gaya mani wa ya fahimce ta irin yadda kuke daga cikin sahabban annabi annabi an masa rasuwa da ransa diyansa sun mutu da ransa ko ba haka ba sahabbai ma duka an musu rasuwa wa ya taba ganin an yi haka kawo mana inda suka yaka in sun yi kawo mana in sun yi nema zane ba wani garrama ku tashi hankali inda sun yi zami shine addini kawai in ba su yi ba kuma ba za mu yi ba yadda kuka kawata shi mu ba za mu bi ku ba saboda mafi alkhairin addini shine abinda annabi yake a kai da sabon shi ina fatan mun gane da haka za ku kware duk wani mai kokarin tabbatar da wata ƙarya da kawo hujja ta Qur'ani ko hadisi kar ka bata lokaci da kanshi kai ka ce mishi wai fahimci wannan aya irin fahimtar ka daga magabata wai fahimci wannan hadisin irin fahimtar da kan mata a magabata an baya da dalili sai dai kawai ganin ka cewa kai dan rashin kumiya ne saboda yanzu suna ganin cewa duk wanda ya ce ga hujja sai baya da kumiya raina mutane to menene ya raina mutane Allah ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku ka hujja kun da gaske kuke cikin abin da kuke da aucewa haka nan ne bale addini ma tsarin addini ba a yin komai sai an ce yi shine tsarin addini amma al'adunku komai ku je ku kai sai an ce karkai abinda Allah ya halatta maka duka je kai sai wanda Allah ya ce barkar kai amma addini an sa maka iyaka ba za ka fara ba sai an ce yi ina fatan mun gani to wannan siyasa mutanen banza kenan kamar da kuka ji siyasa fir'auna yanzu bayan ya faɗi haka annabi Musa ya nemi tsarin ubangiji shi daga sharrin duk mai girman kai wanda bai yi da tashin alkiyama ba wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna sai wani mutum mai imani daga cikin tawagar gidan fir'auna daga cikin iyallan fir'auna yaktumu imanahu amma yana koyi imanin shi tare da su yake gidan fir'auna yake amma ya ki ya bayyana imanin shi saboda tsoron makircin fir'auna da mabiyan shi sai ya koyi imanin shi yake ce da su a taqtuluna rajulan yanzu za ku kashe mutunan da za ku kashe mutunan mutunan da yake an ya kula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutunan da ya ce Ubangiji na shi ne Allah dan mi za ku kashe mutunan da ya ce Ubangiji shi ne Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma hakikan ya zo muku da hujjoji da mu'jizoji daga ubangijinku wa in yaku kadiban in ƙarya ce yake yi fa alaihi kadhibuhu sakamakon ƙaryar shi zai tsaya akan shi asirin shi zai tono wa in yaku sadiqan in ko gaskiya ce yake yi Allah da gaskiya turo shi ne yusibukum ba'du alladhi ya'idukum wani shashe daga cikin abin da yake muku alkawali na azaba Allah tabbata zai same ku inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yahdi man huwa musrifun kadhab baya shiryar da mutanen da ya kasance musrifun mabannaci ne kadhabun ko mai yawan yin ƙarya kawai ga mutum a fakaice ya musu nasiha bai bayyana imanin shi amma sai ce yanzu kawai za ku kashe mutum dan ya ce ubangiji na shine Allah ba ni ganin ku kashe shi saboda in ƙarya ce yake ƙarshen ƙaryar za ya koma a gare shi asirin shi zai to in ko fa da gaske ne yake da abin da yake gaya muku na azaba Allah fa wani bangaren shi sai ya same ku in dai da gaske ce kuma Allah baya shiryar da mutanen da yake mabannaci ne kaga wannan nasiha ce kai sai kuma zuwa ga Fir'auna saboda karkashe mutane da yake da ta'addanci da yake a doron ƙasa sai ce kuma baya shiryar da mutanen da yake da yawan ƙarya mai ƙarya ta ƙarya mai ƙarya ta gaskiya kenan ya qaumi lakumul mulku yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi
ya qaumi lakum al-ard mutanen sai ci gaba da nasiha da jan hankalin fir'auna da mutanen da ke tare da shi kenan kamar suna yin mitin kamar suna taruwa suna yin shawara tsakankanin su sai ce ya qaumi ya mutane na lakumul mulku al-yawma zahiri a zahiri yau fa mulki naku ne kuke sama kuke zartar da abin da kuka dama fir'auna da mabiyan shi fil ardi a doran ƙasa faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana to wane ne zai kawo mana ɗauki da agaji akan azabar Allah idan ta zo mana in annabi Musa gaske yake fa muka kimin imani da shi azaba za ta zo mana a lokacin da ta zo mana wane ne zai ba mu kariya game da azaba Allah qala fir'aun sai fir'aun ya ce kenan ga ana tattaunawa kar a rinjaye shi sai ce ma urikum illa ma ara ni fa ba abinda nake nuna muku sai abinda ni nake ganin ita ce mafata ku ji ni ku shurare ni wa ma ahdikum illa sabira rashad kuma ba abinda nake shiryar da ku zuwa gare shi sai hanya madaidaiciya sai yana so ya togace zancen wancan mutane a wuce wurin shi abinda nake gaya muku nan shine mafi alkhairi kuma gaskiya ce nake gaya muku kuma abinda nake shiryar da ku zuwa gare shi ita ce mafi ingancin hanya a kashe shi a wuce wurin a wuce wurin a wuce addinin shi don haka in ba haka ba zai gadar da banna a doron ƙasa ko canza muku addinin ku wa qala alladhi amana ya qaum الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
وقال الذي آمن سوى النوان دي إيماني يتي يا قوم يا قوم تانينا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب للي فني إن جيمك صورم قتم قتر رانب أنجيوي رانب أنجيوي شيني أنجيون دسك كافر جمو منزنين شي manzannin Allah Allah ya sabkar da azaba a gare su ina ji muku tsoron haka mithla da abi qaumi nuhin ina ji muku tsoron dabi'ar da mutanen annabi nuh suka yi karshe Allah ya halaka da su wa adin da adawa wa samuda da samudawa wallazina min ba'dihim da wanda suke gabanin su wama Allahu yuridu zulman lil ibad lalle Allah baya nufin zalunci ga bayin shi wa ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad ya ku mutane na ina ji muku tsoron ranar kiranya bi ma'ana ran da za a rika kiran jama'a ana kiran al'umma al'ummar tashin alqiyam yawma tuwalluna mudbirin ranar da za ku bada baya kuna masu guduwa malakum min Allah min asim ba ku da wani wanda zai ba ku kariya daga Allah wa man yudlilillah duk wani wanda Allah ya batar da shi fama lahu min had to baya da wani wanda za ya shirya da shi kaga wannan nasiha ce kamila wanga mutum ne yake ma fir'auna da mabiyan shi kuma irin mutanen da bayar da za a yi da shi ne ɗan gida ne na cikin gida ne bai bayyana musu ya yi imani ba amma kuma yana gaya musu maganganun da kar a jefa ya kasance annabin nan da gaske yake ku samu kanku cikin matsala gobe kaya walaqad ja'akum yusuf min
حتى
laqad ja'akum yusufu min qabl haqiqan annabi yusuf ya zo muku tun gabanin haka bil bayyinat da hujjoji da dalilai da ke nuna cewa annabi ne manzo ne daga wurin Allah fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih ba ku gushe ba cikin shakku game da abin da ya zo muku kuna masu ƙaryata shi hatta idza halaka har sai lokacin da ya mutu ya bar duniya qultum kuka ce lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula da dai Allah ba zai taba aiko manzo ba bayan wucewa annabi Yusuf kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab to haka Allah yake batar da wanda ya kasance mabannaci ne murtab mai kwankwanto mai shakku game da manzo ko da abinda Allah ya turo manzo da shi alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin كبر مقتا عند الله وعند
والذين يجادلون في آيات الله وأن سكي مسو دجايا أتكين آيون الله دوم دن كريتا سو دكما كيني إيماني دسو بغير سلطان أتاهم ba tare da wani dalili da hujja ba da ta zo musu kawai da gangan suke karyata manzanni kabura maktan inda Allah yayi girma irin azabar da za a musu a wurin Allah wa inda alladhina amanu haka kuma azabar da za a musu ta yi girma har ga wanda suka yi imani kadhalika yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah ke sa rufi akan zuciyar duk wanda ya kasance mutakabbir ne mai girman kai jabbarun kuma mai jiji da kai ina ganin zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abinda ke kama da shi Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi amina